والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانة الحميس goma sha takwas ga watan azumi Allah Ubangiji ya sa karbabbu muke yi sha takwas ga watan ramadan hijiriya 1445 wanda ɗaya kirgen kuma 28 ne ga watan march 2024 yau shi ne majalisunmu na 18 a wannan masallaci mai albarka masallacin al'afat wanda ke cikin anguwan nasarawa a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau za mu tashi aya ta 222 a cikin suratul baqara insha Allah tabaraka wa ta'ala na'am a karanta mana wannan aya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بنجي سبحانه وتعالى yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku maza ku je ku auri mata kafirai har sai sun yi imani sun musulunta domin kuwa la'amatun mu'minatun wa la'amatun mu'minatun baiwa ba ita ce ake gani makaskanciya ba to baiwa mumina khairun min mushrikatin tafi alkhairi da kafira ya mai girma mai dangantaka mai kudi mai nasaba mai kyau to baiwa makaskanciya tafi kafira duk girmanta walau a ajabatkum kowane irin burgewa take da shi wannan kafira din wala tunkihu almushrikina ku kuma iyaye kar ku aurar da ƴaƴanku mata wa kafirai maza hatta yu'minu har sai kafiran nan sun yi imani sun karbi musulunci da ƴarku ku bawa kafiri duk girmansa wala abdun bawa mu'minun mumini khairun shi yafi alkhairi min mushrikin ku aurar wa ‘yarku ga mushriki walau a ajaba kun duk girman wannan mushriki din ula'ika da mushrikai mata da mushrikai maza kafirai maza kafirai mata wa ‘yan nan ya da wuna ilan nan za su halakar da ku ne su tora ku akan turba zuwa ga wuta ko kuma ‘ya'yanku su hau kan turba ta zuwa wuta wallahu ya da'u ilal jannati wal maghfirati bi idni shi kuma ubangiji shi kuma ubangiji shi kuma ubangiji a kullum so yake ku hautar ba ta gafara da kuma rahama da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun shi isa kullum Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane don suke tuna irin waɗannan kashe-kashe da Allah yake musu rarrabe-rarrabe da Allah yake nuna musu hanyoyin alkhairi da yake ɗora musu karka yadda ka hada zuriya da kafiri karka yadda ka hada zuriya da iri kaza da aka yi kaza kana neman girma da daraja a duniya gara ya zama na kaskanci ne kake gani a duniya din amma lahira ka samu nutsuwa ina ga ayan ta fito wala tankihul mushrikati hatta yu'min karku aure mata mushrikai har sai sun yi imani kafirai kenan ake nufi in an ce mushrikai ana nufin kafirai wannan ayar tana tare da tarin hukunce-hukunce masu yawa imamul qurtubi Allah ubangiji ya masa rahama sai ya ce akwai mas'aloli a iyanan gurin wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikati walau a'jabatkum iyanan gurin imamul qurtubi ya ce akwai masaloli guda bakwai amma da na bibi matsaloli guda bakwai din sai na samu sun kai goma sha sau da wata matsalan tana da yaya a ƙarƙashinta wata matsalan tana da yaya a ƙarƙashinta matsala ta farko allah ce ya yi wala tankihu kar ku ku aura wannan ita ce kira'ar jumhur bi fata hitta wala tankihu akwai kira'a shazza da ta zo wala tunkihu ita ma na farko din amma a ce shazza aure ana nufin shine aslu kalimat kalimatul nakaha asluhu aljima aljam adham shine ce an hadu to ne ce masala ta farko masala ta biyu in ba ku manta ba a can baya mun gama aya ce da take mana maganan marayu lamma adina Allah ta'ala fi mukhatabatil aitam da ubangiji ya gama mana magana kan marayu ay mukhalatatil aitam cakuduwa da marayu to nan kuma cakuduwa ta ta abin nan ta aure sai Allah ya nuna mana cewa mushrikai bai dace kai cakuduwa da su ba amma 'ya'ya marayu za a iya yi da su bai inganta ba muqatil yake cewa wannan ayar ta sauko ne kan mirsat ibn abi mirsat mirsat ibn abi mirsat sunansa kannas ibn husayn al-ghanawi wasu kuma suna ce masa abu mirsat al-ghanawi aka ce a kansa ayar ta sauko akwai sabanin malamai tafsiri a kai yaya al'amarin yake alwahidi da ibn mundir ibn abi hatim da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tura shi mirsad ibn abin mirsad a ɓoye a sirrance cikin garin makka in ba ku manta ba jiya muna faɗa wa yaranmu muna cewa idan Allah idan ka shiga wata jarrabawa ta yarantarka miserable childhood ɗinka ko an samu kurakurai an samu kaza yanzu kai nadama ko kuma ka fara ganewa to ya dace yanzu kai kankaba addini a ga kana bawa addini gudunmawa don ka kankare zunubinka da abin da ka yi a baya da nadaman da abin da ka yi a baya yanzu ka zama na kirki ka zama kana bawa addini gudunmawa wannan mirsad ibn abi mirsad za ku ji tarihinsa babban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda sun fito cikin jahiliya ai akwai wasu abubuwa a cikin jahiliya akwai kasharai akwai kaza akwai kaza akwai kaza ja'far ibn abi talib yana siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya same mu cikin rashin sada zumunci cikin rashin mutunci cikin zalunci cikin fasikanci haka yake kirgo su yake cewa da kuma shirka ga Allah annabi yazo ya fidda mu daga daga zalunci zuwa adalci daga fasikanci zuwa aminci da bin Allah daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza sai suka zama mutanen da suka fi kowa kirki suka fi kowa kirki to mirsad ibn abi mirsad annabi sai ya kira shi dama da aka yi hijira kun sani ai an fitar da annabi an kore su akhrajuhum min diyarihim ko suka yi hijira aka kwace musu dukiyarsu to wasu sai aka kakkame su suna so su yi hijira zuwa wajen annabi sai aka hana su yi to annabi yana da tactics tunda an zalunce shi ba zai ce za a je a yi yaƙi a yi kaza ba sai yana turawa a ɓoye wane gobe za ka je kai ya za a yi ka sato mana wani ka ɗauko mana wani ba a sani ba kai ya za a yi ka je ka ɗauko wani ba a sani ba ka dawo mana shi madina kaga ba satowa ba ne ɗauko mana kayanmu ne mirtar ibn abi mirtar yana cikin jarumai da suke wannan aiki din sai ya ce hey annabi ce akwai wani sai mirtar ya ce na san gun da aka kama shi aka ɓoye shi aka yi kaza zan je tsakiyar dare na kunto shi na ɗauko mana kayanmu na dawo mana shi garin madina kawai ya ɗauki hanya ya tunkari garin madina a garin makka kai ya isa garin makka tsakiyar dare to dama ka- lokacin yana jahiliya yana da wata farkarsa kun san farka ko karuwa tun cikin jahiliya ba sunanta anak sunanta anak wani lokaci ana ce mata ummu mahzul saboda ruwayan sun zo guda biyu inda kaga an ce ummu mahzul to ita ce dai ake nufi anak ya zo yana bi yana bi yana bi yana lallabawa ya samu ya je kar a ganshi kafire su ganshi su su kashe shi ko a ci mutuncinsa tsakiyar dare anak kuma ta fito neman kasuwanci neman customers daga ita sai dan gajeren wandonta dan siket dinta irin da yadda ake yi din nan ta fito neman kwastoma daga nesa ka san eh, abin nan garce da gar dama tuntunin an san juna to ko daga nesa ita za ta iya gane shi ko tafiyansa za ta gane shi tana ganinsa sai ta gane shi ta ce mirsat ka gama sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma tsohuwar soyayya duk da cewa a cikin sabon Allah aka yi soyayyan sai ta motsa ya ce anak yau ke ce anan ta ce kware kuwa sai ta ce to yau abin ya yi daidai ni ce mai masaukinka mai ka zo yi ka san dai kana da matsala ana neman irinku a kama ku duk abin da ka zo yi mu tafi masauki mu je na sauke ka gobe da safe ko me za ka yi ka yi in ba za ka yi da rana ba da daddare ka sai da za ka yi amma yau dai ka a gidana za ka kwana ya ce haba wance ba ki san mu musuluncinmu wannan abin da muke na jahiliya an haramta mana ba ga imanin kwarai an haramta mana ba ni ba abin da nake yi da ke lokacin muna jahiliya Allah ya hana mu mun hannu sai na halal ɗinmu muke yi sai ta ce ita kuma wallahi yau dole sai ya yi ya ce shi kuma wallahi dole ba zai yi ba ba shi kenan ba sai ta ce af ai na san wani aiki ka shigo ko ka yi ko na maka ihu ko ka yi ko na maka ihu kafin an kara kawai ta fara ihu gawa ne ya shigo ya zo zai cire zai kama muku kaza gawa ne ya shigo kafin ka an kara sai ga kafirai katti guda takwas sun kewaye shi sai gudu ya gudu yana gudu shi kuma ta fama masa ciwonsa na soyayyarsa da ita duk da ya ƙi ya- ya saurare ta amma ciwon ya shiga ransa ita kuma yadda ya ga take tsantsan sonsa duk da fagashi ya musulunta kuma ba zai dai alfasha da ita ba amma ita ma bata manta soyayyarsu ba tana son kayanta aka bi mirsad ibn abi mirsad ya hau kan dutse ya ce wallahi ubangiji ya bashi kariya ga su suna tsaye a kansa waninsu ma a tsaye ya yi fitsari fitsarin har yana taba jikinsa ya ce amma ba wanda ya ganshi Allah ya toshe su ya ce suna dawowa sai ya ƙara hawa sama ya ɓuya ya ce yana kallon su tsakiyar dare ne shi na ruwansa shi kan ba ya fito aikin Allah ba haka yake kallon su suka watse kowa ya koba gidansa sun haƙura da shi Allah ya ɓad da shi ya ce tun da annabi ne ya aiko shi ko za su kashe shi kuma yadda ya alkawari sai ya ɗauko mutumin da aka kama nan wallahi sai ya je a samin din ukun dare sun gama sauka ya sake saukowa ya taho ya zo shi ya ga mutumin ya ce yawwa ga ka a daure ko to annabi ne ya aiko in kunce kan tafi da kai ya kunce shi a tsakiyar daren suka bar makka a tsakiyar daren washe gari suka ci gaba da tafiya kwanakin da da za ta kai su garin madina suka iso garin madina ya ce manzo Allah gashi na kawo maka shi annabi ya masa addu'a sai annabi sai ya ce anak din abin da mirsad ibn abi mirsad sai ya ce amma fa akwai kura akwai kura ya ce ya mirsad menene matsalarka ya ce anaku anaku ya ce wace ce anak ya ce tsohuwar karuwa ta tun jahiliya na haɗu da ita ga yadda muka yi ga yadda muka yi mu kuma ka nuna mana zina haramun ne alfasha haramun ne ba za mu aikata ba amma tun da ina son ta tana so na ya mazan Allah ni gaskiya zan aure ta sai Allah ya saukar wala tankihul mushrikati hatta yu'minna ba a auren kafira sai ta yi imani wala amatun mu'minatun khair wala tunkihul mushrikati shima wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya kawo da dayawa daga cikin malaman tafsiri suka kawo anan amma ba shine musabbabin sauka ba wannan kissan da na gaya muku ta anak ita sababin ne na saukan ayan azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika alal mu'minin kamar yadda za mu same ta suratul nur idan ubangiji ya kaddara mana Allah kuma ya nuna mana lokacin za mu same ta a suratul nur za mu ga fiskokinsa na wannan hadisi idan ya inganta malaman tafsiri sun bi hanyoyinsa suna saka yi sababin nuzul na wancan to amma ba na wannan ba ne in kaga wasu sun kawo shi a nan gurin suna da ɗan alaƙa tun da maganan shirka ne da kafirci musulmi ba zai auri kafira ba kafira ba za a aurar mata wa musulmi ba ba za a yi haka ba ina fata an gane to akan wacce ce ta sauka to saboda haka ya za mu yi sababin saukan wannan ayan sai malamai suka ce wannan ayan ta sauko mai cin gashin kanta ne kamar Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da wasu malaman tafsiri suna kawai mai cin gashin kanta ne wannan sababin ya sauka akan wancan ne da kuma makamantan su to sai malaman tafsiri suka sake kaiwa ruwa rana shin wannan ayar tana nan da hukuncinta ko an soke ta saboda ai akwai ayan da take cin karo da ita wacce ce ita alaramma wace aya ce take zahirinta yana nuna akwai cin karo da wannan tunda wannan ta nuna kara auri kafira a wani guri kuma an nuna mana kafiran an nuna mana za a yi auren ahlul kitabi sai suka ce wacce wace ce ayi alarma na alyawma uhilla lakum at-tayyibat اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نعم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن wannan shine gurin wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitaba idza ataytumuhunna ujurahunna an halatta muku ko auri an halatta muku ko auren mu'minai musulmai da kuma mu'minai minal ladina utul kitaba kristoci da yahudawa matansu ko aure su in kun ba su sadaki in an ba su sadaki to kaga wannan ayar tana nuna kama akwai cin karo da wannan yau suka ce wannan ayar da muka karanta yanzu ita ce ta soke wannan ayar tamu wasu suka ce ba sokewa ba ne taksisi ne domin idan sokewa ne dukkan afrat na ayan ba sa aiki kenan sun tashi in kuma taksisi ne ba'adul afrat gurin da ba a yi ba to shi za a yi aiki da su wannan kuma shine magana mafi inganci malikiya suna ga kamar an yi nasku saboda haka an halatta auren kiristoci da yahudawa matan kiristoci da matan yahudawa ya halatta aure su wasu suna ganin a'a taksisi ne kuma shine abin da yafi ayan nan ta gaban mu tana cin gashin kanta amma an samu taksisi cewa matan kiristoci da matan yahudawa musulmi zai iya auren su babu damuwa abdullahi dan umar shi da ya tashi abdullahi dan umar kun san mutum ne mai tsantseni aka tambaye shi game da auren kirista da bayahudiya yake cewa harrama Allahul mushrikati alal mu'minin wala a'rifu shay'an min al-ishraki azaw min an taqula al-mar'atu rabbuha Isa tace Allah a wannan ayan ya haramta mana auren mushrikai tace yace babu shirkan kuma da nake ga mafi girma fiye da mace tace ubangijinta shine annabi Isa tace Jesus shi har yana ga har yana ga auren kristoci da yahudawa shi yana haramtawa Abdullahi dan Umar ko su ce abdun min ibadillah yana abdun ne min ibadillah amma kuma su bashi sifa na Allah subhanahu wataala amma an yi Abdullahi dan Umar uzuri saboda tsantsenin sa ne da sauransu har ya tafi kan wannan fatawa din magana mafi inganci za a aure matan kristoci za a aure matan yahudawa menene dalili da yake nuna mana taksisi ne ai Allah ya rabe a Qur'ani kafirai ya sa su daban ahlul kitabi ya sa su daban haka Allah ya fada ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi wala almushrikin kun ga aka ce ahlul kitabi daban mushrikai daban so da aka hukuncin kafirai daban hukuncin kristoci daban lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin kaga aka kira ahlul kitabi daban mushrikun aka kira su daban dan a nuna maka hukuncin kafirai daban wanda ba sa zuwa coci hukuncin kuma kiristoci masu zuwa coci daban ya halatta mu aure matansu matsala ta gaba amma matan kiristocin in suka zama waɗanda ba a zaman lafiya da su kullum suna mitin kutungwilan yadda za su ci mutuncinku ko musulmai wannan haramun ne ka aure su wannan kiristocin da ake zaune da su lafiya ake da amana a ganin ka bane gaskiya galibin kiristocinmu mafi yawansu ba haka bane ba babu wannan amana din ko da a baki sun gaya maka amma ayyukansu muna ganin yana sabawa me zai kai ka yasa imamu malik yake cewa dan an ce sun halatta sai aka ce maka ya dace in an ce maka sun halatta ka aura ƙur'ani sai ce maka kuma ya dace sai na umar yana kyaman haka ne garin 'yan matanmu sun mana yawa ma mun sai zama da su sai kaji ka aure wata kirista wata bayahudiya ya sana mamakin wasu manyan da suke ruduwa kaga mutum a gidansa a zo ya mutu ana ta rigima yana ta rigima kwanan nan wani wani wani babban mutum a nan garin muka haɗu da shi a cikin wasu garuruwa na ƙasar nan kawai sai muka haɗu a hotel guda ni da shi ta ci na alaramma muka haɗu a wani hotel har muka je wajen wani program da shi ba a faɗa bawan allah ya ce min malam fafostile na zo wannan garin ne don wani ubangidana da ya taɓa sauƙe ni lokacin ina nysc asalinsa ɗan wannan garin da muka haɗun ne ya ce ina nysc yace mutumin nan ya taimake ni amma matar da na sauka a wajenta matarsa din kirista ce yanzu yana da 'ya'ya manya guda biyu da muhammad da ɗayar namanta sunanta harkicewa zai bani namban ta mu ci gaba da magana ya kira muhammad din ya haɗa ni da shi sannan kuma yana da mace guda ɗaya a wannan garin da muka je muka sauka din ita kuma bahaushiya ce ba zazzagiya ma ita ma kuma da 'ya'yanta kafin ya mutu sai waccar matar tana ɗiban 'ya'yansa tana kai shi coci sai ya ce shegiya bari in raba ta da su wannan maganar shegiya da kake faɗa aikin banza ne wace ka aure ta wala sai tattaro 'ya'yan sai dawo da ita wajensu auren ya wargaje dai a haka bayan an dawo da su wajen shekaransu shida ko bakwai a garin da suke amma an samu matsaloli da yawa ‘ya'yansa biological ‘ya'yansa suna kyamanta kyaman waɗannan ‘ya'yan don suna cewa su ba su san waye ma waliyin da ya ɗaura aure ba ba a sanya aka yi aka yi wannan auren ba duk da cewa an ce ‘yan uwansa ne daga kano suka je aka ɗaura auren aka yi komai amma a yadda ya faɗa duk waɗanda suka ɗaura auren yanzu sun mutu babu shaidu to sai ana goranta wa ‘ya'yan bayan ya mutu kasan mutanenmu kasan mutanen maimakon a lallaba su kuma bayan ya mutu musgunawan sai ta yi yawa don ya bar dukiya mai yawa yar sai ranta ya ɓaci ta ce duk abin da za ta ci na gado ta kyale ta koma gurin uwarta ta koma kiristiyanitinta a kan haka mutumin muka haɗu da shi a zariya ya shigo garin zariya cikin garin a zariya ne wanda abin ya faru alaran ma ya manta ne babban mutum ne ɗan nan cikin garin gombe babban mutum mun zagaya program da shi sosai bawan Allah na san shi mai kokarin addini ya hada ni da su a waya yarinya ta ki komawa ta ce duk abin da ta mutuncinta ba ta bukatan gadon shi kuma dan muhammad din yana nan yana zaune da addininsa yana rike da addininsa yana haƙuri duk walakancin da ake masa yana yin haƙuri don Allah me ya kai haka me ya kai ka sai ka aure kirista me ya kai ka da yawa za ka samu babban mutum a ce a ce kana zuwa masallaci wata kirkai mai mutunci ne ma amma kannanka suna zuwa coci to wannan bawa yana ta kokari kan waccan din yana ta kokari a kanta har ma yana faɗa yana cewa duk inda take son aiki a Najeriya nan ta faɗi gurin a an da abin nan ɗinsu zai nema mata aiki don dai a samu a ga ta dawo musulunci ɗin nan to shi sa imam malik cewa yana kyamar haka don ita ce matsala ta gaba matsala ta gaba wala tunkihu almushrikina ku kuma karku auraro ɗayanku ga kafirai yarka musulma ka kai wannan ijma'i ne na malamai ijma'i na malamai ajma'atul ummatu ala anna almushrik la yata'ul mu'minata biwajhin min al-awjuh min al-awjuh wannan ijma'i fa ‘yar musulma babu wani ƙofa ko rauninta da aka yadda za a aura mata kafiri ta kowace irin fiska haramun ne. ‘yar musulmi ta kowace irin fiska haramun ne a aura mata kafiri. Ko da kuma Kirista ne ko ba Yahude, amma matansu an yadda mu aura ba kuma shi yake nuna an wajabta mana ba. Me kai ka? menene a matansu da ba za ka samu a matan musulmai ba in yan mutanen al'adan garinku ne yankinku ne ba su maka ba ka je ka samu wani yan yankin mana in kai ba fulatan ne kana ga fulani suna da wasu abubuwa naku tafi ka je ka ɗauko babbar bariya mana ka ga yadda suke rike aure yadda suke rike mazaje malam muhammadu a samu yawwa na taɓa malam kenan bare bare suna da ƙoƙari fulani ku yi haƙuri in kai bateri ne kana ganin cerawan kai an yi kusa an yi kaza je ka samu baboliya mana kaga yadda ake yi Allah ubangiji ya mana jagoranci saboda haka ba za a yi haka ba to karkashin nan ku ji fassaran wala tunkihu kar ku aurar da ƴaƴanku mata ga mushrikai nan gurin akwai fa'ida cewa ƴaƴa mata iyaye ne suke aurar da su bace bata isa ta aurar da kanta ba ku ne kuke aurar da su babu mace da za ta aurar da kanta sai mazinaciya ba a yin aure sai da waliyi da sadaki da shaidu mafi karanci shaidu guda biyu malikiya suna cewa shaidu guda biyu ma akwai ka'ida in an samu shaidu biyu ma an yi da an shahar dole a yayata shi dole ne sai an yayata wannan sharadi ne na malikiya da cewa ana musu itiradi ana musu raddi a kansa amma sharadi ne mai kyau saboda abin da ka iya zuwa ya dawo ya komo saboda aka ce wala tunkihu kar ku aurar da ƴaƴan ku mata wa mushrikai har sai sun yi imani wannan ya nuna mana wali walittaka wajibi ne shi yasa annabi ce la nikaha illa bi waliyin a wani waje wa sadaqin sai kuma an bada sadaki ayoyin qur'ani da yawa suna nuna mana mace ba za ta aurar da kanta ba dole namiji ne yake aurar da ita kamar faɗin Allah madaukakin sarki fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajuhunna ku waliye kar ku hana ƴaƴanku mata ko su sake komawa gidajen mazajen su kenan in aka yi shika mace ta gama idda tana so ta koma gidan mijinta ba ita kadai za ta yi ba sai da izinin waliye wani waje Allah yake cewa fankihuhunna bi izni ahlihinna ku auro su ku kuma da izinin waliyansu wani waje Allah ke cewa wa ankihul ayama minkum wasalihina ku aurar da marasa aure a cikin ku ko maza ko mata ku ne waliye za ku aurar da su ce sa annabin Allah Shu'aib ko da ya kira ko kuma wani bawan Allah kai da ya kira annabi Musa zai aure masa da yaya me ce inni uridu an unkihaka ihda binatayya ko hatain ni ne zan aurar maka ba su isa su aurar da kansu ba yasa Allah yake fada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i su ne za su yi wannan aiki ne mas'ala ta gaba to tunda mun ce aure sai da waliyi dole sai da waliyi idan mace ta tsallake ubanta ta je ta sa wani ya mata aure wannan wani da ya mata aure ba shugaba ba ne a gari ba sarki ba ba alkali ba sarki da alkalin an samu rigima suka gamsu da maganan yarinya za su yi aurar da ita za su aurar da ita su sanar a gwamnatance su rubuta takarda su bata kuma auren yayi ta ma ba su ba kawai ta je ta samu wani ta ce ka aurar da ni sai ya aurar da ita sai aka zo aka gaya wa uban wance fa ta aurar ta sa wane ya aurar da ita ai kun ga har aurar da kanta ma ta yi sai da ta sa wani kai in ba ma hukaci bane ina za ka yadda ta ce na ai ba za ka yadda ba to sai a ce ki ce to ke ina babanki ya babana yana waje kaza to tunda dai yanzu wane ya daura mana aure bari mu je mu nemi babanki sai a buga baban waya idan baban ya ce to na amince da auren da aka yi auren ya zartu in ya ce bai amince ba auren bai zartu ba bai zartu ba to haka shi ma mijin haka shi ma mijin kawai mace soyayya ta yi soyayya ta roƙe shi ta roƙe shi ta bi shi ta ga yaƙi amsawa ta fahimci zai kubuce mata kawai tana katsina ne ko tana ina ne ba da kai nake ba fa tana wani gari kawai ta ga ita fa bawan Allah nan ita a daura auren mana kawai ta samu babanta ta ce baba ni fa wani nayi nayi hankalinsa ya dawo kaina yaƙi amma bai sani ba ni kawai ka daura mana aure ya zan daura muku aure babu ka daura nemo wani ya zama masa wakili kawai aka ga wani a waje aka ce da Allah zo akwai wani mutum a waje kaza muna so ka karba masa aure ya ce ni wane na aurarwa wane auren yata wanci a bisa sadaki kaza ni zan biya sadakin ma ko kuma zai bayar daga baya aka daura aure aka buga masa uban ya ce to ni fa na aura maka wanci auren yayi in ya karba auren yayi in bai karba ba ta zama bazawara ko kuma auren ne kawai bai yi ba shine tambaya in bai karɓa ba sai ya sake don a saka ta layin zaurawa ko kuma kawai in yace a'a bai karɓa ba shikenan auren bai yi ba a nemi shaidu har su shaida to in yace ya amsa yayi idan bai amsa ba bai yi ba menene hukunce hukuncen fiqhu da suke karkashi wannan kuma sai malamai sun za su tattauna akai insha Allah dan wannan yana faruwa wannan yana faruwa da yawa musamman a yanzu musamman a yanzu wala abdun mu'minun khairun bin mushrikin walau a'jabakum ku nemi bawa mumini shi yafi alkhairi fiye da kafiri duk kuma burge ku da wannan kafirin zai wannan yake nuna cewa karka aurar da yarka a wanda kawai harkar kudi ne harkar duniya ce ka aurar da yarka a wajen mutunci da yawa ya'ya ana kai su harkar duniya daga baya kuma daga kai har yar kuna zama walakantattu ya kwakwaza muku ashar ya koro ta amma ga 'yan mutunci waiwai shi talaka ne to sai aka ce maka haka zai ta zama cikin talauci in wancan bai kudi ne sai aka ce haka Allah zai barci kullun cikin kudinsa iyaye a daina ruduwa annabi cewa yake za ja akum man tardawna dinahu wa khuluquhu annabi addini da dabi'a yace a duba sai kuma sauran kananan sharuda wannan sune manyan sharuda sai sauran kananan sharuda menene kananan sharudan ya iya a wuni ya nemo mata abin da za su ci koda sau ɗaya ne a wuni kuma kullum za a ke samun haka eh shi kenan domin ana bukatan wannan domin annabi sallallahu alaihi da wata ta zo tana neman shawarin wanda za ta aura sai da ya duba yana da sana'a da ta ga da ya ga nauyinsa ya yi yawa ta ce karki auri ne su'ulukun lama na lahu haka yake hoge ba shi da wani abu iya abin da zai rike wannan matar kaɗai ke da shi ke in ya ƙara ki ba zai iya baki abinci ba ɗayar kuma ɗabi'unsa tana da suna ɗan shakin eh sai ya mata ishara zo ya masa ishara zuwa ga wannan menene ɗabi'unsa suna shakin baya zama yana yin wata shida bai dawo wajen matarsa ba za ki iya ta ce ba zan iya ba sai ce to ki auri wani na'am alaramma mu je aya ta gaba
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ubangiji subhanahu wataala yake cewa yasalunaka anil mahidi lalle suna tambayan ka game da mace mai al'ada wannan masu tambaya din Usaid ibn Khudayr da Abbad ibn Bishr waɗannan sahabban guda biyu wayasalunaka anil mahid suna tambayan ka game da ji- mai jinin haila qul huwa adhan kace musu ai jinin haila kan kazanta ne cuta ce za ta cutar da kai abu ne mai wari abu ne mai kaza ya zaka kusance ta ba a tazulun nisa'a ku nisanci mata fil mahidi ay fi ayyamil haid a kwanakin haidan ko kuma fil mahidi wasu ka fassara shi gurin haila din ku nisanci saduwa da su wala taqrabuhunna kar ku kusance su hatta ya tuhurna har sai jinin ya dauke fa idza tatahharna idan suka yi wanka ku je da na fassara fa idan suka yi wanka fatuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku shine ta gaban su ba ta duburan su ba inna Allah yuhibbu tawabin Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin Allah ubangiji yana son tsarkakan mutane wa yas'alunaka anil mahid malam yake cewa akwai masaloli guda 14 karkashin wannan ayar amma dai na yayyanke wasu da yawa zamu yi a gurguje wa yas'alunaka anil mahid mas'ala ta farko kamar yadda na faɗa usaid ibn khudayr da abbad ibn bishir a mafi yawan malam- maganganun masu ta- malaman tafsiri su ne ayan nan ta sauko ko kuma su suka yi wannan tambaya din yaya al'amarin yake annal yahuda yahudawa kanu idza hadatil mar'atu fihim sun kasance idan mace ta yi haila a cikin su lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti ba sa cin abinci tare da ita in ta dafa abinci ta abinci ba ba sa ci sannan ba sa yadda su kwana da ita a ɗaki ɗaya fasala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai wa'annan sahaban suka zo suka tambayi annabi fa anzalallahu ta'ala wannan hadisin yana muslim sai Allah ya saukar wa yasalunaka anil mahid suna tambayin ka game da mai haila kul huwa adhan ai hailan kazanta ne fa atazilun nisaa ku nisanci mata fil mahid a cikin suna haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa isna'u kullu shay'in in mace tana haila ku kwana ita da ɗaki ɗaya ku ci abinci tare da ita ku ci abincinta kuma ku aikata komai da ita illan nikah sai dai saduwa da ita a farjinta ne ba za ku yi ba shine inda Allah subhanahu wataala yake faɗa fa atazilun nisaa fil mahidhi iya abin da aka hana ku kenan gaban su kar ku sadu da su ta al'auran su matukar suna cikin wannan kwanaki na haila din nan wala taqrabuhunna kar ku sance su hatta yadhunna ne ce mas'ala ta farko al mahid mun faɗa mun gama magana a kansa tai tunda an yi mana maganan jini an yi mana maganan jini malaman fiqh ko kuma malamai sun yi ijma'i jini da yake fitowa a gaban mace jini uku ne jinin da yake fitowa a gaban mace jini ne guda uku jini na farko jini na al'ada wannan jinin al'ada jini ne baki mai gwabi dan jajajaja yana shiga jikinsa ma'ana baki ne mai karni wannan shine alamansa mace in wannan jinin ya zo mata ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba wannan babu sabani haka yake sai dai za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba wannan shi ma ijma'i ne matsala ta gaba kenan malamai sun yi ijma'i mai al'ada kwanakin da ta sha na azumi za ta biya azumin ne kadai amma sallar kwanakin ba za ta biya su ba an tambayi Aisha wata ta zo ta tambayi Aisha me yasa mata suke biyan azumi ba sa biyan sallah Aisha take cewa ke baharuriya ce ma'ana eh, jama'ar khawarijawa ce ke domin khawarij yan qur'ani din mun nan da kuka sani dai na yanzu Mu na yanzu dai mutanen nan masu cewa su qur'ani kadai eh a ai yarinya ko tana al'ada za a sadu da ita ko tana al'ada za ta yi sallah ko tana al'ada za a yi kaza subhanallah yaranmu alhamdulillah alhamdulillah yaranmu suna shan karatu kuma karatu yana shiga jikinsu kwanan da mun yi wani kes malaliyu za ka tuna kes din kwanan da muka yi kes a nan anguwa yarin ya ce irin wannan yan ƙur'anin ya ta ɓoyewa ne koyaye ne koyaye ne dai mhm. ya lallaba ya auri yarinya ashe dan ƙur'anin ne tana al'ada ba za ta yi sallah ba ta sai kin yi sallah ya zo zai kusance ta ta ce ina hailan ta ce mu ai babu wannan ba wani matsala za mu yi a haka ma komai ba problem ta ce mu a wajen mu akwai problem tun daga nan ta ce wallahi wannan arne ne kwarai da gaske a gidana ta zo muka yi kes din ga nan malaliyu ya san kes din na ce to alhamdulillah karantar wanda malamai suke karantarwan yana shiga akan wannan ishin yarinya ta ce wallahi tallahi sai dai a raba auren nan in sama zai hada mata da ƙasa na dukiya ta yafe da ta taba imaninta ka raba auren hul'i aka yi duk da cewa ya ce ai shi ya gaya mata shi dama ga aƙidarsa shi ga alabanan ɗinsa shi ga yadda yake ya yi bayani muka yi ta magana da shi dai na ce amma da ka gaya mata ka gaya wa iyayenta kai ɗan ƙuraniyun ne kai ɗan kaza ne ka gaya musu yarinya kuma ka san ita yar ƙur'anu wasu sunna ne Allah ya mata albarka alhamdulillah ta samu miji ta yi aure to malamai suka yi sabani nawa ne gwargwadon kwanakin haila wannan littafin fikihu za mu koma jini na biyu jini na biyu shine jinin jinin biki jinin aihuwa shine jinin biki idan mace ta ga jinin aihuwa ita ma ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba amma ina so ku dan ba ni aron kunnuwanku da kyau a game da jinin aihuwa mata suna shan wahala da yawan tambayoyi a kai amma ga yadda yake dukkan jinin da mace ya fito mata a cikin da bai kai kwana arba'in ba da mace za ta yi bari a cikin da yake kwana ɗaya zuwa talatin da tara har ya kai arba'in ma in ta yi barinsa duk irin jinin da ta gani ko da alaman halittar ɗan adam ya fito wannan ba jinin biki ba ne ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta mijinta ya kusance ta ba an gane na farko na biyu daga kwana arba'in da ɗaya har zuwa kwana tamanin duk jinin da mace ta gani to ɗayan biyu ne inda za ta yi ɓari ya fito a cikinta ba ya zama ya zama biki ba kenan to wannan jinin da ya fito ta ɓarar da shi to ɗayan biyu ne ko ya zama da halitta ta fito a jikinsa ko kuma halitta ba ta fito a jikinsa ba daga 41 zuwa 80 kenan in aka kalla aka ga alaman halitta ya fito ko kai ko hannu ko kafa ko wani abu na dan adam ko dan alaman cibiya to wannan ittifakin malamai jinin biki ne daga 41 zuwa 80 jinin biki ne amma in ba a ga alaman halittan komai ba wannan jinin ciwo ne ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba an gane kashi na biyu kashi na uku daga 81 days na cikinta in ta yi bari ko a ga halitta ko kar ga a halitta wannan jinin jinin biki zai hana ta azumi zai hana ta sallah sai ya ɗauke menene dalili inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan saboda ka kwana 40 mani ne ko jini ya zo wani abu ne da ban bashi da amfani wanda yake gefe ne amma daga 41 sun mai kunu alaƙatan ya zama tsoka a tsoka za a ya zama jini gudan jini a gudan jini za a iya ganin halittar ɗan adam in an ga halittar ɗan adam wannan jinin biki ne kun ga har kwana 80 duka yana cikin jini sun mai kunu mutughatan mislu zalik daga ya kai 81 kuma har zuwa 120 duka wannan yana tsoka ne daga ya zama tsoka kuma ya zama me ya zama dan adam saboda ka in tabarar da shi wannan tabarar da mutum ne jinin da zai zubo mata jinin biki ne za ta yi hukuncin biki to sai mu dawo wani hukunci kuma na daban a lokacin da ya kai 81 in tabarar da shi shi kuma aka ga alama na dan adam to nan kuma za a masa wanka za a masa likkafani za a kai shi makabarta za a tara mutane su masa sallah a bisa mafi kau a fizazzance mafi inganci duk cewa su malaman fiƙi suna cewa a'a za a ɗauke shi ne kawai aje a binne shi a guri mai mutunci kadai wasu suka ce za a masa wanka ya za a masa wanka a hajjiye shi a yayyafa masa ruwa a dan kwara ruwa a dan samu dan hankicin fari a yi likkafari haka a kira liman ya yi sallah da jama'a a ɗauke shi haka aje a binne shi a makabartar musulmai walakat karramna bani adama dan adam babban mutum ne wani shi ne magana mafi inganci to mun gama da maganan jini na biyu amma a cikinsa akwai wata matsala mafi kwana nawa ne mafi karanci mafi yawancin kwanakin jinin biki malikiya da shafi'iya suka yi sabani malikiya suka ce kwana 60 idan mace jinin bikinta bai dauke ba har ta kai kwana 60 ba za ta yi sallah ba har kwana 60 amma in ya kai kwana 60 sai ta yanke wannan ijtihadi suka yi amma shafi'iyya suka ce jinin biki kwana 40 ne duk matan da ta aihu in dai ta kai kwana 40 jini bai yanke ba ta yi wanka ta ci gaba da sallanta babu matsala kuma wannan shine dalili mafi inganci shine kauli mafi inganci shine wanda Anas dan Malik ya ruwaito daga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mun kasance Annabi ya umarce mu a zamanin sa in muna biki za mu zauna kwana 40 in kwana 40 bai dauke ba mu yi wanka mu ci gaba da sallan wannan shine magana mafi inganci saboda mu yan dalili ne ba yan kankame mashaba bace ba Allah ya mana taufiki jini na uku da zai fito a jikin mace kashi na uku shine jinin da ba na haila ba ba kuma na biki ba wannan shine jinin ciwo wannan shine jini na ciwo to jinin ciwo ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta mijinta ya kusance ta ba a bisa zance mafi inganci a bisa zance mafi inganci mijinta zai iya kusantanta tana da wannan jinin in ya ga zai iya ɗin mun gane ko wannan shine magana mafi inganci amma aisha allah ya ƙara mata yadda da wasu gungun salaf suka ce ko tana jinin ciwo ma ba za a kusance ta ba mun yadda da za ta yi sallah za ta yi azumi amma ba za a kusance ta ba aka ce mai dalilinku suka ce Allah ya ce ƙul huwa azan jini aka yi magana shi aka ce ƙazanta ne su daga shi ma jini ne shi ma ƙazanta ne sannan kuma jinin gashi yana zuba wannan na gaya muku shi ne magana na aisha Allah ya ƙara mata yadda da ibrahimun nakai da suleiman ibn yasar da hakan ibn uyayna da amir sha'abi da ibn sirin da imamu zuhuri shine ko maganan aisha suka ce la ya'ti hazo jawa mijinta ba zai sadu da ita ba wannan ko ita ce magana ta ibn ulayya at the same time da mughira bin abdurrahman wa kana min a'la ashabi malik yana daga cikin manyan daliban malik da abu mus'af wa kana yufta bihi da shi ake yufti bihi amma jumhurin malamai suka ce za a iya saduwa da ita in mutum yana ga zai iya kuma ita ce magana mafi inganci mai jinin ciwo mai jinin ciwo za a iya kusantanta ta ina tsatsallake wasu matsalolin ne to shikenan Allah yake cewa la taqrabuhunna hatta yatuhurna kar ku kusance su har sai sun yi tsarki har sai sun yi tsarki wannan ijma'i ne na malamai ijma'i na malamai ba za a kusanci mace ba sai ta yi tsarki ijma'i fa ku riƙe mace ba za a kusance ta ba in tana haila ko tana biki sai ta yi tsarki fala taqrabu hunna hatta yadhurna bi ijma'i ulama to sai dai sai suka yi sabani me ake nufi da tsarkin me ake nufi da tsarkin wasu malamai suka ce abinda ake nufi da tsarki shine ta yi wanka da ruwa wankan nan kuma ya kunshi ta wanke gabanta ta wanke al'auranta ta wanke gunda jinin ya taba sannan ta yi wanka irin wankan da ake yi na jinin haila da wankan da ake na janaba haka shine maganar da gungun malamai suka fada wasu malamai suka ce a'a ba dole sai ta yi wanka ba za ta iya yin alwala ma irin alwalan sallah in ta yi alwala ta wanke gabanta shi kenan kawai wasu ka ce kawai wanke gabanta shi ake nufi sai ta yi tsarki inda jini ya ɗauke wanke gabanta shi ake nufi kawai ya halatta ga mijinta amma magana mafi inganci shine wanka ake nufi wanka ake nufi domin Allah cewa ya fala ta garbo na hatta ya tsuhurna har sai jininsu ya ɗauke fa'iza ta tsaharna ai fa'iza ta salna fatuhunna min haisu amarakumullah mas'ala ta gaba fatuhunna min haisu amarakumullah ku zo musu ta inda umar ubangiji ya umarce ku shine magana mafi inganci shi ma wanda jumhur suka tafi shine abin na fatuhunna min haisu amarakumullah shine min qubuli min qubulihinna la min adbarihinna ta gabansu ba ta bayansu ba haramun ne mutum don yana gadaran matarsa ce shi ya aurota ya sadu da ita ta duburinta wannan haramun ne me dalilinmu aya ta gaba ita ce ta ƙara fito mana Allah ce nisa'ukum harsul lakum fa'atu harzakum annashitum inna lahi bitawabin yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba daga shirka sannan ko masu yawan tsarkaka daga janaba da jinin biki da jinin haila in suka dau in ya dauke musu to nan gurin sai Allah yake cewa dan ya nuna maka ta gaba ake so a sadu da su ya haramta ta bayan su yace nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku fa'atu harzakum annashitum ku zo wa gonakin ku ta inda kuka ga dama wani zai ce ya za mu gane cewa za mu sifanta gona da cewa mata ta gabansu ake so a zo halaliyu ka hango waye hango ina ne Allah ya maka albarka kai ni ya nace wannan yau akwai kyauta da dama jiya nace ina ina baba sadiq ne je ka kawo sabin nerori eh ɗaibo kana budewa in ka dan ja basket din nan akwai su ɗauko dama na kyauta ne na tafsiri kaga bar ku gane abun idan mutum ya shuka a gona me yake so a yi ya tsiro ko ya tsiro ko to me yasa aka sibanta gona da mace saboda mace tana aihuwa ko aihuwan aihuwan aihuwanta aihuwan mace aihuwan da gona za ta fitar da tsirai mun gane mace kuma fitar da 'ya'yan da za ta yi shine tsirranta ta ina mace take fitar da tsirai kuma amsa mana ta ina mace take fitar da 'ya'ya ta gabanta ta ina abin nan gona kuma 'ya'yan da za ta fitar su ne aka siffanta su da 'ya'yan ɗan adam ko to kenan fa'atu harsakum annashitum ko nisa'ukum harsul lakum to kenan ta gabansu ake magana ba ta duburansu ba yawwa malam baka amsa tambaya ba wannan amsan da kai da ɗaya muke barwa in mutum ya bashi daya in ya ƙara ƙara daya amma wannan tambayin 5 in 1 ne go'o ɗiɗi tati nai joy a go'o ɗiɗi tati nai joy bismillah shi eh wannan tambayar babba ce wannan ta amsa amsa tambayar babba ce to kun ga ubangiji subhanahu wataala a wannan ayan ya nuna mana a karatun gobe akwai tambayoyi in ka shirya akwai wannan ɗin eh nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku fatu harsakum annashitun ku zo gonakin ku ta yadda ku ga dama dalilin saukan wannan aya din dalilin saukan wannan aya din yahudawa sun kasance idza atar rajulu ra'atahu min duburiha fi quburiha idan mutun ya sadu da matarsa tunda annashitun ta tun yadda kake so ne zaka sadu da iyalinka ta duk irin kalan da kake so matar ka ce sadaki ka bayar ubanta ne ya amince maka ya dauke ka ya dauke ta ya baka ta duk yadda kake so zaka kusance ta to sai sa kasance mutanen makka Allah ya ba su wayewa fiye da duk yadda kake tsammani suna da kala kala na kusantan iyalansu da suka zo suka aure mutanen madina sai zamana akwai yan matsaloli da ake samu sai muta sai yahudawa suna aibantawa suna cewa duk mutumin da ya yi wani kalan saduwa da matarsa ko ya zo mata ta baya amma ta gabanta to wannan ɗan za a haife shi ɗan harari garki ɗan zai zo harari garki wannan wannan sababi ne ingantacce na saukan aya din sai Allah ya yi yake a sauko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana raddi ga Yahudawa yana cewa ai nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitum duk ta yadda kake so ku kusanci matarka matakar dai ta gabanta ne ba ta bayanta ba akwai wani sababi daban amma bai inganta ba duk sabuwan da suka zo banda wannan babu sababin da ya inganta fa'idodi a gurguje a cikin minti biyu ƙarƙashin nisa'ukum harsun lakum fata harsakum annashitu don girman Allah ‘yan uwa tambaya zan yi mutumin da zai je ya shekara ya yi wata uku yana noma amma baya so gonarsa ta yi ‘ya'ya masu yawa kai in na ce ka bashi suna mai za ka bashi suna malam awal mahaukaci ko to mutumin da yake da mata baya so ta haihu ba tunda Allah ya sifanta gona da mace kenan ka bar su ta ayyafa domin duk mai gona yana so ta yi ƴaƴa da yawa to saboda haka matan ka masu ƴaƴa da yawa in ka ce baka so ka zo mahaukaci yadda awwal keti ya faɗa duk mutumin da zai yi noma ya ce baya so masara ta yi yawa geron sai yawa ko kuma sai ya ga ta yi yabanya din nan sai ya je ya saka maganin da zai kakkashe shinkafan duk su mutu wannan mahaukaci ne to kuma mahaukaci nan batu shine wanda ga matarka tana so ta aihu tana so ta zubo maka kuma ka ce kai baka so ba tare da wani uzuri ba malam usaimi yake cewa wannan ayin tana nuna ake yawan hayayyafa Allah yana so mu hayayyafa ne shi yasa ya sifanta gona da matan mu ko ya fismata matan mu da gonakin mu Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku wani abu game da matan ku din malamai suka ce wa qaddimu li anfusikum din nan nisaukum harsul lakum matan ku gonakin ku wa qaddimu li anfusikum ku ku gabatar da abin da zai amfane ku game da matan ku malamai suka ce addu'a kenan lokacin da zaka sadu da ita ka gabatar da abin alkhairi annabi ya ce duk wanda zai sadu da matarsa ya ce Allahumma jannibi na shaitan wa jannibi shaitan da ma razaqtana duk wanda ya wannan addu'a din Allah ya kaddara da shaitan ba zai cutar da dan ba ba zai zama dan kalare ba ba zai zama dan banza ba ba zai zama mutunci ba zai zama nagartacce zai zama kaza alhamdulillah masu kalare ma yanzu duk suna ajiye makami suna dawowa na kirki alhamdulillah bamu da kalare anan sai dai dan kankanin shi'umci kuma alhamdulillah wallahi wallahi wallahi bayin Allah nan yau ma bari mu ƙara musu addu'a Allah ya ƙara musu albarka suna mutunta mu suna respecting ɗinmu sosai da zo ana shan ruwa ina cikin gida ina ɗaki nake jin wasu kalmominsu an ɗan samu ɗan rashin fahimta a wajen buɗe baki wasu gurub wajen mutum bakwai suka ce ai malam kalmomi da suke yi na mutunci da mutuntaka saɓanin waɗanda ba su ba maza maza sai na buɗe windo malam kana nan ne kana ciki kana kusa da guninku to wallahi bayin Allah ne suka ce mu muna respecting kaza mu masu mutunci ne mu ba za mu yi abin da za mu taba darajar malam ba mu ba za mu yi kaza ba to haka kuma kowa ma kar ku yi abin da zai taba darajar sa Allah ya muku albarka Allah ya musu albarka Allah kullun ya sa suke zama su ne na gaba gaba yadda nake tafsirin nan Allah ya nuna mana wasu daga cikin su suna yin tafsiri mu samu alaramomi a cikin su nisa'ukum harsul lakum fa'atu wa qaddimu li anfusikum addu'a kafin saduwa wa qaddimu li anfusikum kuma ku saka san samun ƴaƴa a saduwa din sai zamana ko ba a samu ciki ba Allah zai baka ladan niyya mai kyau domin samun ƴaƴa albarka ne wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa lamu annakum mulaqu ku ji tsoron Allah kusan kuma za ku haɗu da ubangiji ko haka ne ayan ko na'am wa bashiril mu'minin ana albishir ga mu'minai da suka bi irin wannan karantarwar aya din nan gobe insha Allah zamu shiga mas'ala ta rantsuwa wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim insha Allah zamu shiga mas'aloli na rantsuwa da yadda ake kafarar rantsuwa da hukunce hukuncen rantsuwa insha Allah yanzu mun fara tattauna mas'aloli na fiqh mun fara tattauna mas'aloli na fiqh za a samu hukunce hukunce da yawa insha Allah subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أسوس مرايو